من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna goma sha bakwai ga watan jumada sani a hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar muna kuma daidai da talatin da daya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kusan kwana na ƙarshe a watan turawa kenan Allah ya kaddara mana zama a wani masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke a Bariki GRA cikin garin Gumel a ci gaba da karatun littafin Kitabu Tauhid na Sheikhul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab sati biyu da ya gabata a dalilin wancan satin mun yi karatun mata kenan muna karatu ne a cikin babin da malam ya kulla wanda ya ce mashi babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah babin da yake magana akan kira zuwa ga shahadati Allah ilaha illallah mun karanta aya ciki da hadisai guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko hadisin Abdullah dan Abbas da yake bayanin aiken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Mu'az zuwa Yemen yake kuma shaida masa cewa mutanen da zai samu ahlu kitabin ne da aka yi fara da'awar shi da kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da zamanto kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine farkon abin da zai fara kiransu zuwa gare shi in su mai biyayya ya zamanto akwai sallah ya zamanto akwai azumi muka karanta kuma hadisi na biyu wanda shi kuma sahal ibn sa'ad yake riwaya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar Khaibar na tuta da zai bada yace kuma wanda za a danka wannan tutar Allah zai bashi dama ya ci Khaibara da yaki shine jagoran da Allah zai bada nasara a hannun shi yana da sifofi guda biyu siffa ta farko yana san Allah da manzon shi siffa ta biyu Allah da manzon nashi suna san shi sahabbai suka kwana masu addu'a masu tattaunawa masu burin Allah ta so za a ba wannan tutar aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ina Ali Abu bin Abi Talib aka ce yana ciwon ido aka kira shi imai addu'a ya bashi tutar kuma Allah madaukakin sarki ya bada nasara a hannun shi amma kafin tafiyar yana gaya mashi ka tafi sannu cikin hankali unfuz ala rislik tafi sannu cikin hankali in ka je ka sauka a farfajiyar su ka fara kiransu zuwa ga Allah madaukakin sarki in sun amsa maka babu yaki in ba su amsa maka ba a nan ne inda yaki zai taso mun karanta har ƙarshen babi kuma mun karanta masail muka karanta tun ta farko har zuwa matsala ta takwas ta takwas inda yake cewa annahu yubda'u bihi qabla kulli shay'in hatta as-salah hi tauhidi a fagen karantarwa da kira zuwa ga addini shine abu mafi kololuwar muhimmanci da ake fara bahi kulawa hatta sallah ba ta gabatar tauhidi da haka duk abin da za a wa mutumin da zai shigo addini tauhidi ne kuma duk wanda ake zaune da shi cikin addini babu wani gata da za a masa sama da tauhidi dan mutum yana sallah yana kwana sallah yana yini sallah yana walaha raka'a goma sha biyu yana kwana dare yana sallah yana azumin nafila matsawar bai ta Allah ba waɗannan abubuwan ba za su masa amfani a ranar gobe alkiyama ba amma idan za a same shi da kyakkyawan tauhidi ko da akwai rauni a wajen ibada wannan insha Allah ta'ala zai samu bigire a cikin gidan aljanna Allah ya samu dace da haka kai tsaye karatun mu ne wani farawa ne akan mas'ala ta tara wannan saboda tsawon lokaci na dan bibiyo abin da yake mun wuce ne cikin babi din a tasi'a mas'ala ta tara yace anna ma'ana ma'anar facewa da aka faɗa a hadisin Mu'az ko hadisin Abdullah dan dan Abbas an yi wahidullah su kadaita Allah me ake nufi da su kadaita Allah yace hine ma'ana shahadati Allah ilaha illallah shine ma'anar shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kalmar shahada ma'ana guda biyu take da akwai a larabci ko dai abin da ka gani a idanka ka halarci shi a lokacin da yake faruwa wannan ita ce kalmar shahada din da aka yi maganar shahada a larabci kamar yanzu wannan karatun da muke yi duk wanda yake cikin masallaci yana cikin shuhud waɗanda sun halarci karatun kuma idansu yana gane musu me ke faruwa kunnensu yana ji musu abin da yake gani waɗannan su ne shuhud ko kuma shaida ta biyu ne abin da kawa ilimi da sani duk abin da ka san shi ka fahimce shi imanin abin shaida ce to menene ma'ana a nan gurin an yi wahidullaha ko dai su shaida ko su sani a ransu su yi karatu su fahimta su sani lalle babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah madaukakin sarki wannan hin abin da aka ce a fara gaya wa ahlul kitab yahudawa da nasarawa sai matsala ta goma yace annal insana qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha yace mutun zai iya kasancewa fa cikin ahlul kitabi wa huwa la ya'rifuha amma bai san ba akwai la ilaha illallah wannan tauhidin da ake magana malam yace dan karka da an ce maka mabiya annabi Musa ne ko mabiya annabi Isa ne to mutum zai kasancewa mai bin annabi Musa ko annabi Isa amma bai taba sanin menene la ilaha illallah ba ko in yana ji bai fahimci mecece la ilaha illallah din ba ina wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha ko kuma ya san la ilaha illallah wala ya amalu biha amma baya aiki da ita so wani abin da yake faruwa a cikin yahudawa da nasarawa yanzu kuma yana faruwa a cikin musulmi mutum zai iya kasancewa bai yahude ko ba nasare ko musulmi amma bai ma san menene la ilaha illallah kuma da haka zamani yake nunawa in ka mu'amalance musulmai da yawa wallahi ba su san menene la ilaha illallah ba in kuma sun yi mata ma'a sun san la ilaha illallah koda menene la menene ma'anar la la khaliqu wa la raziqu ko to koda sun mata sun santa la ya'malu biha amma ba sa aiki da ita sun yadda la khaliqu amma suna tunanin akwai wanda zai iya sa musu masifa ko akwai wanda zai iya dauke musu masifa sun yadda la raziqu amma akwai wanda suke tsammani in ya sa musu albarka za su samu arziki ko idan ya tsine musu arzikin su zai tafi kaga har yanzu kenan sun san la ilaha illallah amma ba sa aiki da ita so wannan mala yace kar mutun yayi mamaki dan kaga mutun da tilin karatu ba lalle bane ya san la ilaha illallah da yawa kuma suna da karatun sirrin la ilaha illallah amma ba su aiki da ita ita ce gajere ya fassara da zama wannan gaba da su sai alhadiyata ashara matsala ta 11 at-tanbihu ala at-ta'limi bit-tadriji a wannan babin mun tsinci hadisi a gabar hadisin ana faɗakar da mu cewa ana koyawa mutane ilimi shine at-ta'lim ana koyawa mutane ilimi ana ba su karatu bit tadriji sannu da sannu aka wannan a cikin wannan babi mu wuce gabar da take nuna haka in za a ba mutane karatu ba a dauko rana ɗaya duka a jibga musu ana bin su sannu a hankali menene yake nuna mana akwai sannu sannu cikin musulunci na'am malam yace akwai hadisin mu'az wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa Yaman yace abinda zai fara karantar da su shine shahadati Allah ilaha illallah fa inhum ata'uka lidhalik in sun ma biyayya sai kai musu maganar sallah in sun ma magana biyayya akan sallah sai kai musu maganar zakka wannan yake nuna mana cewa ba ranar da ga musu ba ku yi la ilaha illallah ku yi sallah ku yi zakka a karantarwa ana bi sannu a hankali sannu a hankali wannan kuma yasa aka ce ko da kuma mutum ne da karan kansa zai ba kansa da kansa karatu yana da bukatar ya bi sannu a hankali da yawa mutane sukan zo karatu kuma karatu sai ba su wahala saboda ba su ɗauki karatun sannu a hankali ba idan ya ɗaga al'arba'unan nawawi al'arba'unan nawawiya sai aka ce masa hadisi arba'in ne kuma aka ce masa ai akwai malaman da sun haddace hadisi sama da dubu talatin ya ce to in bi haddace ba arba'una nawawiya a rana daya zai saboda haka ya dauka ya dura alhadith alawwal ko an umara radiyallahu anhu qala innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa har kai karhen sa na biyu an umara ayban ko bainama nahnu julusun inda rasulullah sai ya hada su gaba ɗaya ji kansa yana ciwo bayan hada hadisi goma hajiya wanda ga wani ciwon kan mamaki ya kwanta rahin lafiya in ya tahi sun ware in ya sake cusa su har ya sake koma rahin lafiya amma da ya dauki hadisin na farko mai raba shi gida uku ya sha ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da daddare watakalin ya zo bacci zai ji hadisin ya kammala gaba ta farko da safe gaba ta biyu da rana gaba ta uku da daddare masu karatun alkur'ani da yawa abin da ke hana su haddar alkur'ani shine kwasa da yawa idan mutum ya tashi karatun qur'ani sai shi shafi uku uku zai dauka to shi kun qur'ani yana da wata matsala lokacin da zaka fara karatu da farko sauki gare shi alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi la fiha kalam har ka ba inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan kama faukaha shafi biyu da dan cycle ko zaka jizam ya zauna ta gaba ka ƙara biyu ta gaba ka ƙara biyu to lokacin da ka fara nisa ne fa kana dorawa tana warewa kana dorawa tana warewa amma da mahaddata za su yi hakuri in sun yi karatu da yawa shafi ɗaya a rana kuma shafi ɗayan inda su karanta sau hamsin ko sau ɗari in sun zo gobe su walda na baya da na yau so wata kirin Allah madaukakin sarki sa albarka sai a dade karatun yana nan da kwari shi in zubewa karatu yayi wani in ya tashi zai dada karatun tun yana tunanin yayi hadda sai sai to duk rana ɗaya zai ke tilawar izu goma ba gaskiya bane ba in kai kokari ka dauki rubu'i a rana ko da ka taba haddace Qur'ani in zaka yi gyaran sa karka dauka da wake dauka sannu a hankali sannu a hankali har ka koma inda ya zube sai ka sake dawo da shi so wannan hadisin yana nuna mana rayuwa haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara ta yadda aka ce a ilmantar sannu a hankali to rayuwar ma ya gabe ta sannu a hankali kai ko tsere ne fa za a yi aka ce ku tsera daga nan zuwa kilomita uku galibi wanda suka tahi a guje da farko ba sa kaiwa ƙarshe fa amma wanda suka dan tahi cap cap cap cap cap idan an kusa zagayen ƙarshe aka matsa su sai ga su ne suke ɗauke kofin haka ake a sukuwar mutane haka ake a sukuwar dawakai dokin da ya tahi ya zangara a guje wala ya ga dai karhe kuma ya ga ana ta wuce su su su ana wuce shi so ne ke nuna maka rayuwa bi ta sannu a hankali an aka dauke ka aikin gwamnati kar ka ga wani mutum yayi aikin gwamnati shekara 35 ya ritaya ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza ana sa ka office ka sai kai ma zaka yi gasa da shi ba gaskiya bane ba ba a hankali in kasuwa ka fara bu a hankali in noma ka fara ba a hankali karba ka tahira na farko sarki ka ce a baka safiya talatin a kwana talatin za ka daina noma amma in zan samu ne ɗauki safiya ɗaya kuma ka haɗa da mai taya ka a yi kaza kar a yi kaza in an yi kaza akwai matsala in ka yi safiya ɗaya kaga ta kai ka ce to alhamdulillah ba ran ƙara ɗaya da rabi biyu kana yi kana faɗuwa kana yi kana koyo watakalin aka baka safiya 40 daga baya ga cewa kamar bata haika noma ba so wannan hadisin yadda ya karantar da mu ilimin addini ana bin sa sannu a hankali haka nan rayuwa ana bin ta sannu a hankali Allah ya samu dace sannan duk da haka sai ce albada'atu bil ahammi fal ahammu idan an tashi karantarwa sannu a hankalin ana farawa ne da mafi muhimmanci sai kuma wanda ya biyo shi baya wajen muhimmanci yasa sai manzon Allah da ya tura mai da'awa sai ce ka fara da tauhidi ila an yuwahhidullah me yafi komai muhimmanci a cikin musulunci tauhidi da haka da ya tura sun sai ya ce a fara da tauhidi daga tauhidi me yafi komai a cikin musulunci sallah daga sallah fa zakka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna masa me muhimmanci me muhimmanci me muhimmanci kada ka tashi za ka ɗauki fara karatun addini ka ce baraji ka je ka karanta mandiki to ka gama karatun mandiki hebe kuma shi mandiki ba a higa aljanna da shi kuma bai hana higa aljanna abinda kawai zai koya maka shi ne musu da rahin kamu a wajen musu to ka iya hebe ko kuma an ji an koya maka falsafa to ka koyi falsafa hebe ba shi ne ke da muhimmanci ba amma idan ka gama karatunka kuma kake kallon wani lokacin kana so ka bude kwakwalwarka sai ka tsakuro su abubuwan sai ka tsara a shi ma an baka tsakuro ba laifi bane ba yasa ibnu taymiya magana da ake jingina masa da yazo magana akan mamtsiki sai yake ta wani ilimi ne da wanda Allah ya wa bai kwakwalwa ba sa bukatar shi kuma dakikai ba sa gane shi wani karatu ne za ka yi cewa shan ka banza barin ka banza kenan ko in dai Allah ya maka baiwar kwakwalwa to baka bukatar a karantar da kai mantiki idan kuma kai da kiki ne duk yadda za a yi da kai ba za ka fahimci mantiki ba so kaga kenan za ka fara karatu tambayi malamin ka menene mai muhimmanci me yafi kamata in sani waɗannan abubuwan da yafi kamata ka sani yana da mutuƙar muhimmanci da haka wannan karatuttukan da muka yi a sati za mu tadda ƙananan ƙananan littattafai ne a idanmu ad-durusul muhimma kitabut tauhid amma wallahi akwai ilimin muka da yawa wanda kuma su ne basic din fahimta su shine foundation da za a dora addini in ka kara hatta al-adabul mufrad la dubban da ya kamata mu yi su yau da kullum wata kil mun gaje su ne iyaye da kakanni tare da ilimin bahaushe da yawan shi daga addini aka ciro shi amma menene hujja wata kila zai da muke gano hujjoji sai ga bahaushe ya ce kaza amma menene hujja sai a karatu to yi a hankali yi a hankali sannan mai muhimmanci zuwa ga mai muhimmanci mai muhimmanci zuwa ga mai muhimmanci Allah ya samu dace as-salisatu ashara mas'ala ta 13 masrafu zakka yadda za a yi da zakka wannan babin ya ga mana yadda za a yi da zakka ma'ana suwa ya cancanta a bai ma zakka suwa ake bawa zakka mala ya ce fukara waɗanda ake ba mazaka fukara'u to khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim ana karɓar zakka ne a wajen mawadata a baiwa mabukata so bisa wannan hadisin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zabi ajin da yafi kowanne bukatuwa da zakka sai ya ambace shi amma in ba haka ba waɗanda Allah madaukakin sarki ba a ce a ba zakka mutum takwas ne ko dangi takwas ne amma wanda ya fi kowanne muhimmanci su ne fakirai kuma sun suka fi kowa yawa a duniya fukara'u sun suka fi kowa yawa a duniya ko masu kudi ne fakirai sun suka fi kowa yawa wata kan aka haɗa danginku gaba ɗaya ka tsaya masu haske a ciki ba su mutum hudu ba sauran du ɗan lif ne goya su za'i wata ƙilin kai ga gidan kai ga kai ɗaya kai ne mai motsi sauran tun daga ɗan sakandare har wanda ake goyo kowa ɗan zira ido ne da yana far cikin fakirai so fakirai su suka fi kowa cikin al'umma sai manzan Allah zaɓa ajin da ya fi kowanne buƙatuwa ga zakka sai ya ambace su amma ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ta inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabil sai ta faridatan min Allah ana ba da zakka ne ga fakirai sai miskinai inna masakara zuwa fuqara wal masakin wal amilina alaiha sai ma'aikata wal mu'allafati qulubuhum sai wadanda ake so a zaunar da su cikin musulunci ko su shigo ko a zaunar da su wa fir riqab idan ana so a ba mutun ya sami yanci wal gharimin da wanda bahi ya shanye su iya wuya idan ka samu mutum mai cin bahi na bala'i ya rasa yadda za a iya warware shi ne matsalar bahi in ka fara ba a fita musamman na banki idan kana da matsalar albahin dubu talatin ɗaya tana maka gibi in ka kuskura ka je ka karɓi bakwai a gurin banki to gana gaba biyu ce za ta ke maka gibi kana biyu biyu biyu biyu in ka ƙara biyar to uku ce za ta ke maka gibi in kana gibin uku ka je ka karɓi hamsin to yanzu aka dawo tara tana maka gibi har aje lokacin da mutum ba zai iya motsi ba sai dai a karɓi na wannan a ba wannan a karɓi na wannan a ba wannan kullun rikici so an ka samu irin waɗannan mutanen da rikici ya hanye su amma da sun samu yanci kuma za su iya tsayawa su yi addini a amfane su to an zafin da zakka sai a ba su ko mutum ana ƙaransa ana ƙiƙiƙaƙa wata ƙilin wani harin kai kotu ma to masu fidda zakka ce da Allah masu fidda zakka ku kula da wane yana cikin matsala ana bin sa bashi har an kai kotu so idan ka fidda zakar 300 an yi karansa akan 150 in ka je gurin alkali ka dauki 150 ka bada a matsayin kudin zakka tai wa fi sabilillah ana bada kudin zakka a je yaki wa binis sabil sannan yan tafarki wasu irin bara dinnan da suke shigowa masallaci kudin mota ya yanke mu in Allah ya sa ranar zakka ce tsakura masa 2000 a ciki ina ne zaka je mai gatari to ga 2000 ka hawo mota 300 ɗari uku ne ko? ɗari hudu yanzu? subhanallah 400 naira kaɗan za a ƙara fa a sai mota a kuɗin da to wadda ga muka fara samun labarin mota mala ya ce kuɗin mota ne ma hasbunallahu wa ni'mal wakil muke tafiya da wani yau sai yake ta ya ce fik an ce 450 sai ya ce da an ka sai fik ta 450 ya ce duka kan tudu ya sun sha Allah na? ta kai 500 mai full cream din 500 hasbunallahu wa ni'mal wakil muna da rafa mun sai ta biyu da sisi mai majinar bature Allah in ka bada naira an baka guda hudu wala haula kwarai kace nan sun wallace ce kwarai kwa nan sun wada ko labari na jiwa ka taba jiwa sai yau Allah rufa mana asiri so ita zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abjin da yafi kowanne bukatuwa za zakka su ne fakirai in ka juya hagu da damanka zaka san da su ne fululu to a zakka babu laifi ka duba ɗaya daga cikin su ka bashi shi yasa a fiqhun zakka ko da mutum baya kaiwa waɗanda suke jagorori ne da jami'ai ya kamata daga shekara zuwa shekara ke lissafi wata shekara da wani da wani sun amfana wannan shekara ya kamata wani da wani su ma su amfana kada kake ta maimaita mutane iri ɗaya kowace shekarar wani ya faɗo a cikin masu rikicin bahi na bashi bana bara in duba kuma waye ko rikicin bahi sai in bahi akwai mutane hawo da sun wa ina da wata irin al'ada in mutum ya san yana da rikici ka bahi to sai baro da rikicin haɗi saboda a rika bahi mu ne matsalar mu a gurin bahaushe idan mutum ya taho yana bara yace maka bai ci abinci ba an ka bahi dubu sai sata a juhe kara wata majalisa ya kamata da ka zo ka ce baka ci abinci ba aka baka naira dubu me ya kamata kai sai ka koma ka nemi ina mai dan wake in ka ci ka kohi sami gindin inuwa kai ta narka bacci in ka tashi daga bacci kuma tafi aiki tunda cikin ka da abinci so amma in ya ci abinci cikin ya zazzage sai sake kuma hawo yunwa yake ji mu haka Allah yi mu idan mutum ya saba dafewa mutane har abada a dafa zai tafi idan mutum ya saba roko har abada roko zai tafi in mutum ya fito a gaje har abada a gaje zai tafi ban ma tunanin mu tahi daga nan ajin mu dawo nan ajin yasa idan ya halatta kai bara da safi ba lalle bane ya halatta kai bara da yamma idan ana sana'a a garinku da ka fito da safe ka yi bara sai ka samu naira takwas ko mu ɗauka a kuɗin zamani sai ka samu dubu biyu dubu biyu ba za ta iya saya maka jarkar ruwa ba to in ka sai jarkar ruwa ka samu jarkar ruwa tafi ka saya ka zo gurin da ake cika wa mutane ke cika ta da ɗaiɗai ɗaiɗai jama'a ga mai ruwa amma a hannun nake kaiwa Allah ba dariya ba ce ba in ka matso ta ka ci ko ka kai ka sauya mace in kai masa ta fasa ka yi baro ɗaya ba a haka ana na harka tara kudin jarkoki harka tara kudin baro shi haka ake ci gaba tsarin addinin musulunci ba za ka zo kwanta a gindin ina baka ke ci Allah kawo jari bit tadrij shine tadrijin da muka wuce yanzu da yawa sannu a hankali suka fara kuma ana fara daga karamar sana'a ana canjawa a koma babba Allah ya samu dace arabi'atu ashara matsala ta 14 kashful alimi shubuhata anil muta'allimi mai ilmantarwa malami ya rika yaye rudani a wajen waɗanda suke koyan karatu a wajen shi kada badan kana koyan ilimi kullun da kaje ka nemi wata matsala mai rikirkitarwa sai ka zo ka sa wa ɗalibanka ita ka ce ai muƙabala a nemo ansa a je ai kai a kasa samu ake ka wannan malama akwai bincike ba haka ake bukata ba duk abin da ka jefa ka ji alama zai ba da rudani to warware wa ɗalibanka wannan rudani ba a fiye so ka bar ɗalibi a cikin rudani ba in ba haka ba idan ya tafi ya samu ansa kuma kuskure ce kuma baka role masa ba akan wani kurkuren zai tafi saboda ita ce iya ansar da ya samu ina muka samu wani abaji maganar zakka eh fahimta ka ta yi kyau amma ba ita bace ba ita bace kashful alimi ash-shubhata 'anil muta'allimi malami rika warware shubha ga waɗanda suke koyon karatu kada ka ba ɗalibanka assignment su je su yi sati suna browsing suna bincike suna library da suka ka assignment kuma yake ce to Allah hada mu a jarabawa ya kamata kai bayanin assignment ɗin ga abin da ya faru kowa na ya ci kowa na bai ci ba haka ya kamata to ana muka samu shubha a ciki da warware ta na'am akan batun wanda za a ba wa tuta na'am alaikum akan batun tuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kalle su yayi fa batan nasu ya dukuna lailatahum mutane kwana suka yi suna tattaunawa suna ta hira da aka in ka tambaye mutum ya halatta a kwana ana tattaunawa eh ya halatta idan tana da alaka da matsalar addini saboda ga sahabbai sun kwana inda ba shubuha bace ba abin addini yake za su kwana ba su kwana ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce musu aina Ali ibn Abi Talib ina Ali ibn Abi Talib shikenan shubuha ta riga ta kare Allah madaukakin sarki ya samu dace ga fahimta ta farko ga fahimta ta biyu ko ce tana kan layi amma ta biyu kamar ta fi alaka da babin wallahu ta'ala a'lam al-khamisatu ashara matsala ta 15 annahayu an kara'imil amwal a wannan babin an ja kunne ba a karbar dukiya mafi daraja idan an zo karbar zakka kowanne mutum a garken sa yana da dukiyarsa mai daraja akwai wani mutum za ka tada tinke sai ya ce maka wannan tinke ta haihuwa hurhuru take a fa misali wani ce maka uku uku ko kuma duk haihuwar ta rago take haifa in na turke hita in yanka da layya haga ragon layya ina ke fita a jikin wannan tinkiyar da ka bai ka janye ta a zakka sai ka ya yi kwafa wannan kwafar da ya ka ɗauke masa mafi daraja ko kuma wani akuyar iri ce idan ta haihu mutane har kamu suke saboda suna son irin ƴaƴanta to an kazo ba a kamewa ko mai auren tattabaru misali mai daddara ana karɓar zakka a tattabaru muna da tattabaru na gida kuma yana da fijin ai akwai ta fijin ko duk da tattabara da fijin ce ko to amma yana da fijin yana da kuma tattabara irin ta gida tamu da ka zo karɓar zakka ka duba wannan fijin din ka dauki wani ya maka Allah isa saboda wannan darajar ta daban ce a cikin su sai ya sa aka ce duk wanda ya tahi karɓar zakka kar ya zama to da mugunta a ransa ya dubo da tafi kowa ya dauke ko ko mutum da ya tahi da ya tahi sai ya ware wasu guda uku sai ya musu wata turka ta musamman suna heki da ka ta daukan zakka ka ce kai a wancan kake su ta a wannan faris ne na turka saboda zan kai kasuwa zan yi auren ƴaƴana sai kai kawai a ciki zaka dauka in ka ɗauka ka fita in yi maka Allah isa ya tabi ka ya sa manzo Allah ya ce wattaqi da'watal mazlum in ka ɗauka ka zalunce in yi addu'a kuma sai Allah madaukakin sarki ya amsa mashi ittiqa'u da'watal mazlum tsoron addu'ar wanda aka zalunta ba ƙarfin hali bane ka taba mutun ya ma Allah isa ka ce eh da bai isa ba wallahi ba ƙarfin hali bane in ka ba ka dan rankwahi yaro ya ce Allah ya isa addu'a ce ko dawo rike shi ka ce da Allah ya haƙuri ka ɗan sa hannu a jiyo ka samu ala gaba ya ka ce ya bi mu wallahi ba ƙawanci ba ne ba malaman makaranta idan ka zo ka zabgi yaro yaro ya Allah ya sai a dinga masa bulala wahi ya yi duru ana dukansa yana Allah isa ana dukansa yana kuka har in ya ji hiru ya bari Allah isa a zuci ba fa janye ta bai wannan Allah isa har yanzu tana nan yasa har malaman makaranta sai sun ba a hankali talakawa da shugabanni sai an yi a hankali shugaba ya rika satar giran yana danne mutane in an yi magana a ce a zare fayil ɗinsa kar a masa promotion saboda mai a ce ai maras kunya ne so ka'idar shi ne duk wanda yake karkashinsa karka kuskura ya maka Allah isa al-ikhbaru bi annaha la tuhjab an ba mu labari a wannan babin addu'ar masu ƙananan ƙarfi da waɗanda aka zalunta ita addu'a sabatu da hijabi idan za ka meka bukata zuwa wajen shugaba idan tana bin protocol to addu'a ta wanda aka zalunta ba ta bin protocol a wajen Allah maɗaukakin sarki kawai kai tsaye take tafiya akwai addu'a da sai mala'iku sun karɓe ta suke kai ta ko Allah maɗaukakin sarki ta tana da su wane me yake tambaya kaza yake tambaya a bahi ko a ɗauke ta amma Allah isa ko Allah ya saka mun ko Allah bi mun kaduna kawai cilla ta ake so mutum ya taka tsantsan da ita yasa wani mawaƙi yake gaya wa mutane ka ji tsoron zalunci idan kana da dama in ka samu damar da za ka yi zalunci ce ka ji tsoron zalunci saboda kai za ka kwanta ka yi bacci wanda ka zalunta shi kuma idansa biyu wa ainihin lahi lamtanami ita kuma idanuwar Allah ba ta bacci ko na sisin kwau to kai ka zalunci mutum ka zo ka ci ka kohi ka bugado shi kuma ya kasa baccin ba saboda zalunci in ya juya cikin dare ta Allah isa in ya sake juyawa ya tsoke ce Allah ya isa in ya juya cikin dare tsoke ce Allah ya isa wani ma an ya tahi sai alwala ya sallah raka'a biyu ce Allah ka nuna masa iyakar shi Allah ka rama mu wallahi kuma sai Allah ya rama mashi wani ya ce maka Allah ya tozarta wallahi sai ya tozarta Allah ka wulakanta sai Allah ya wulakanta kuma shi Allah bai bacci lokacin da aka buga addu'ar a lokacin zai karbe ta wa inna lillahi lam tanani Allah tsare mu da zalunci min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalina wa sadatil awliya'i min al mashaqqati wal ju'i wal waba'i daga cikin hujjoji ko dalilan da suke nuna maka magangana magana akan tauhidi ma jara ala sayyidil mursalina abinda ya faru akan shugaban annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sadatil awliya'i da shugabannin waliyai menene ya faru ga annabi da waliyai sahabbai sai ce mina da mashaqqa wahala wal ju'i da yunwa wal waba'i da annoba ko bala'i a babin ina ne muka wuce alamun da annabawa sun sha wahala sun fada cikin yunwa da tashin hankali da barazana a ina ne a ina ne muka wuce a babin ko ba matsala a fili matsala ba ta fito fili ba a babi to wane fasa kwakwallon shi wana amma na ishara zuwa ga matsala fa a wancan sacin yakin khaibara kwana nawa ake ana yi ne na uku kadai haka karanta yakin kai bara an yi ɗauki ba daɗi an kasa buɗe garin kuma ga yunwa ga kayan abinci ya ƙare amma duk me yasa ake yin wannan a tsarkake jaziratul arab daga daga shirka a hana kowane addini sai addinin musulunci manzon Allah na cikin yaki sahabbai suna cikin yakin amma garin yaki buɗuwa an yi bala'i an yi gumurzun abin yaki har sai da lokacin da Allah ya da zai bada nasara manzo Allah sallallahu ya faɗa ya ce la'u yana rayata gadan a gobe ne zan bada tuta wanda zan bawa yana san Allah Allah yana san shi anan ne wannan matsalar ta su ta zo karshe ashe kenan idan kana da tauhidi bai nufin cewa komai ka tahi nema a rayuwa a ruwan sanyi zaka same shi ba gaskiya bane ba dan kana da tauhidi da imani bai nufin a ce Allah ba zai jarraba ka ba dan kana da tauhidi da imani baya nufin ka ce barawo ba zai maka sata ba ba gaskiya bane ba wani ya dauka wai saboda hi malami ne mai imani ne yafi karfin bala tsallako gidansa ana tsallakawa gaba ɗaya ma baitul malin musulunci an higa an yi sata a ciki ko Abu Hurairah ne mai gadi ko aiwa duka baitul malin ta annabi sai da sahabbai amma an higa ciki an yi sata kuma Abu Hurairah ga a kofar gurin yana gadi kuma hasintir yake amma an higa an yi sata a ciki da aka karkare da kanka wai dan kara da imani kana sallah kana azumi kana zakka kana qiyamul layli wallahi ba mace barawo ma yana bayan gidanka yana jin ka he lokacin da ka kare tahajjudi ya ji ka fara kurr hedro ba wanda zai hana maka da haka shi yasa yadda abin ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka jarraba shi ya ji yunwa ya sha wahala sahabbai suka ji yunwa suka sha wahala to karka dauka al'amarin tauhidi a rawasan ake dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tura wadansu mutane ghazwatu zatir riqa yakin da ake kiransa da zatur riqa yakin da aka ci ganye a wannan yakin haka aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi duk abincin su sai da ya kare da ya karhe komandan yace duk wani mai guntun guzuri ya kawo shi aka tattara duk guzuri aka kawo aka danka a hannun shugaba in an tahi da safe za ku zo a yi roll call a kirga kowa na nan ɗaya kowa na nan sai a bi ku da dabino ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai da abincinku a wannan ranar kuma sama da wata guda aka ya ce saboda mun san tun daga safe har dare shi ne ya ce in muka sa a baki muka tsotsa muka tsotsa irin na yara kaɗan ji zaƙi sai ka ɗago ya kame da ajihu in aka sake ji aka tsotsa aka tsotsa sai a mai da ajihu in an jima sai ka ɗan gutsuri kaɗan ɗan bullira mu in an zuba ka sake dan mullura yace wala ka suka yi tai wani yace tab yace mai dabino dai zai muku yace da ya kare ku haida muka ga bala'i wannan dabinan ɗaya da aka waye gare ce dabino ya ƙare ya ce a ranar muka ga bala'i saboda haka ake duk wata bihiya ce za ta ciwo yanzu kana jin yunwa karka je ka sarci maina ba zai ciwo ba amma yaka duk wata bihiya ce mai gardi mai daɗi kamar kalgo zai ciwo ko kamar kauci kamar yaɗiya aje za su ciwo ko ya ce to sahabbai haka suka rika bin ganyaye da za su rika ciwa hisa aka kira da yakin za su rika suna cin wannan ganyen ne suka biyo ta bakin wani teku a nan ne allah maɗaukakin sarki sai ya koro musu dabba da ake kiranta ambar suna zuwa suka ga dabba ta fi girman masallacin nan ko ta yi girman masallacin nan suka ce ikon allah ba mu taɓa jin a tarihi akwai dabba mai irin wannan girman ba suka zauna suka dinga sassaka suka zauna suka dinga sassaka suna ci komanda ya ce kar mu bar nan he kowa ya murmure haka suka ci suka kohe suka murmure suka mai da jikinsu kuma aka dinga sabta ana shanyawa ana busawa saboda shi ne guziri da aka kare saboda a ji daɗin ba da labari da aka ce to a ɓalli haƙarƙahinta guda ɗaya aka duba ƙahin haƙarƙarinta guda ɗaya aka ɓalla aka kafa ya yi kama ƙofar gari da aka ce to ina dogon doki wanda aka sa tip zai yi saba'in musu tip ba shi ne ƙarhe ba ko tsawon tip to sai da aka duba wanda ya shanye tip gaba ɗaya aka ce kuma ina zangame me aka duba mutum wanda ya fi kowa a cikin rinjan aka ce zo ka hau aka ɗora masa sarbi ya zo ya wuce ta ƙasan ƙahin haƙarƙarinta wannan shi ne hadisin da ya gagari 'yan jabbariya ko ya ce ai ba a taɓa yi a sahi abin nan abin nan a jaziratul arab ba a iya wannan yankin ba a biyo wani yanki ba da kifin well a wani da kifin well ɗin fa an bar ba a taɓa yin inda wuce ba wani malami da tahi masarar da ya ce har yanzu kuma akwai ma kifin well da suke rayuwa a gurin ƙasashen jordan suna da kusan guda goma sha wani abu yanzu haka yana cikin wanda aka ba da tsaro ba za a taɓa su ba hina darba da tafi kowace girma a duniya in dai girmansa ya kai a bakin ruwa in dai turawa suna in zai fito za ga in ya ɗaga to za ga ya wuce tudun wannan masallacin kuma jelarsa ba ta fito ba tana cikin ruwa kuma har yanzu Allah ya ajiye shi yana nan yana rayuwa amma balarabe tunda bai saba da ruwa ba bai san da wannan nau'in kifin ba wannan yasa abin ya zai musu abin mamaki da suka dawo sai suke bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari mun tada wata dabba mai siffa kaza mai siffa kaza amma fa mun ci mun kohi kuma mun iyo guzuri manzo Allah ya ce a wani arziki da cikin arzikin Allah da Allah madaukakin sarki ya koro muku amma dai muhallu shahid kafin su samu wannan dabba su ci duba irin bala'in da wahalar da suka sha amma da Allah ya ga karfin niyyar su kuma sai ya koro musu abin da zai magance yasa kuma yanzu samari lokacin da kuke hadda Qur'ani lokacin da kuke karatun Qur'ani lokacin da kuke fahimtar addini wala akwai wahala zaka ji ana tace muku ustaz akara mukalla wannan hanyar ba ta ci wane ne kaza tana ci ita ce mamici wallahi haka ma ne faɗa tana ci ku yi haƙuri kuma a idan Allah yace watan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal faqru akhsha alaikum bana ji muku tsoron talauci wallahi wata rana ya zama labari yasa a rayuwa ka adanta kanka da neman addini duk abin da za a ganka a ganka wallahi watan wata rana sai ya zama to maka arziki Abu Hurairah da ake zuwa majalisa a gan ya dauki dutse ya daure cikin sa da irin na mata ya dauki zani ya daure ciki saboda cikin sa kada ke wannan kudin haka zai daure amma da Allah ya koro masa dukiya Umar dan Khattabi kin yadda yace wallahi ta gwamnati sai kasa ta ko manzo ana yi in ka kuskure aka baka kawo sula kuma Allah ya kawo arzikinka a lokacin ta za a barawo ne da bai bai da aka baki kawo sula kuma albahin kawo sula nan 100 da biyu ne ko da biyu ne ko da nawa ne to in ka kuskure da aka baka kawo sula ka arziki ta za a sata kai Umar dan Khattabi yace kai ma sata kai kuma haddasa kai da ya kai ma Abu Hurairah duka aka kwace dukiyar aka kwace mukami yace ba komai ya sake dawo ya sake sabon lali kan ke kara higa Allah dawo masa da arzikin shi Umar dan Khattab yace dawo ka karbo gaure yace a'a yace me yasa yace saboda kar a kwace mun kudi a sake duka na so kaga kira akwai lokacin da in Allah ya taimake ka kai addini ka rike dan ka sha wahala wala akwai lokacin da Allah tun a duniya zai san maka kuma bai nufin a ci arzikin kare na lahira da haka wannan masu tauhidi masu tsoron Allah su yi haƙuri da jarrabawa da za su gani ya faru ga manzon Allah ya faru ga sahabbai so irin wannan yana sanya yawa mutum zuciyarka kai ta fita kai ta karatu za ka yi olsa za ka yi ciwon ciki za ka zama kamar mahaukaci kai ta cin aswaki ba komai wacan wata rana za ka yi burushi Allah ya samu dace a tasi'atu ashara qauluhu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la utiyanna raya zan bada tuta a gobe har zuwa ƙarshen maganar sai ce alamun min a alamin nubuwa alama ce cikin gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda fa an yi tafafutuka ba a yaki ba amma kawai da fito ya lacca sai ya ce gobe wanda zan ba wa tuta shi zai ci garin nan da yaki kai ka san idan ba annabi bane ba wanda ya sai faɗi wannan magana in kuma kana so ka gane abin da nake nufi je ka karanta speech na duk wani gwamna da shugaban ƙasa ba wani wanda ya gaskiya tunda aka fara demokradiya ba wani kwaya ɗaya da ya gaskiya in ka ja ce zan kori cin hanci da rashawa sai ga a lokacin ma ake cin hanci da rashawa in ka ja ce zan gyara aikin gwamnati sai ga a lokacin ne zai tabarbare zan gyara tattalin arziki sai ga tattalin arzikin yana gudu gabas ko kuna gudu yamma haka ake tafiya a Najeriya arziki yana yin yamma mu muna yin gaba tun da nan muke fuskanta mai sallah karba arzikin yayi gabas mu mu yamma an yi bi babu Allah rufa Allah rufa asiri to yasa duk wanda zai gaya maka zaka ga wallahi ba gaskiya bane amma manzon Allah rana ɗaya ya faɗa kuma ta zama gaskiya wani alama ce ta annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magana ce shaci faɗi da shugabannin mu suna faɗa suna cikawa yasa tunda muka tahi a Najeriya kullun kuma baya ake abin da yake iyuwa a 1950 yanzu a 2023 baya iyuwa abin da yake iyuwa a 1980 yanzu 2023 hekara 40 baya rabuwa ba iyuwa na sha faɗa a nan gurin ina yaro na sha hawa kan beni a cikin benayen garin nan na yi wanka a beni da shawa kuma ruwa zai bi ta har nan kuma ka rasa ta ina ruwan ya taho amma za ka ji har akan shawa ka kunna kuma ya zubo ka yi wanka duk wani famfo da yake garin nan sha biyun dare ko karfe ɗan dare ka buɗa hu da gudu zai zubar da ruwa amma ga 2023 har a tsakiyar tsohuwar gumar akwai unguwar da ba su da ruwa yasa ba muke koma yasa in magana ta baki kawai shugabanni ce suke da ta manzon Allah ita ma da irin su ce inda ba annabi bane amma tasa da ita tabbata sai nuna maka ba irin shugabanni bane da ka sani shi annabi ne cikin annabawan Allah al-20 matsala ta 20 tafluhu fi ainihi alamun min a alamin nubuwati aidan tofin da a idan Aliyu dan Abi Talib hai wani alama ce cikin alamun annabta ai da yace aina ali ibn abi talib sai aka ce huwa yashtaki ainihi ina ali ibn abi talib aka ce yana nan yana kwance bai da lafiya idan sa yana ciwo in komanda irin komandan sojojin ku ne wani zai nema ku zai kirawo eh dai a kirawo a ce to ina wani amma da manzon Allah bai ce ba to ina wani wani nuna maka da gaske annabi ne tunda yana ciwon ido ya za a yi a yi masa addu'a aka tofa a wata ce idan ya warke wala wani nuna maka annabi ne in ba haka ba a kira duk wani likita da kasar ya baka drop din da zaka disa a idanka ga likitan ido wanne ne za a disa cikin minti biyar ko goma a ido ya ware kamar ba a taba ciwo ba sai matukar wahala sai dai a ce a hankali ya fara warewa ya fara an tsaye da ciwon sannan kuma yake warewa yake warewa yake warewa bayan kwana biyu uku sai ka ji idanka yayi wasai amma a take aka masa addu'a a take idan ya warke wasu malaman kuma suka ce tunda aka wani addu'ar bai ƙara ciwon ido ba ba ana apollo ba dukkan lokacin da hatsi ya zo nuna to inda kai da aka wa addu'ar duk shekara in apollo ya zo banda kai kuma kun haɗa ido da mai apollo ba abin da idan ka zai ka san matsala apollo sai sai ga mutane suna sa bakin gilas zaka haɗa ido da mutane da kai ma zaka yi karkar karkar don baka yi sa baka ma yaga ka ci gaba da yi to shi tun daga nan bai ƙara bai yasa malam ya ce wannan ba aiki bane na ordinary mutum aiki ne irin na annabin Allah ta hima alamun min alamin nubuwa alhadiyatu wal 20 matsala ta 21 fadilatu ali radiyallahu anhu a wannan babin akwai falala qarara ta ali dan abi talib wannan qararsa ta fito a wannan ranar ba wanda ya samu falala irin tashi kai tsaye manzon Allah ya ce tabbas aliyu yana son Allah yana son annabin Allah kuma tabbas Allah yana son shi annabin Allah yana son shi kuma ya karɓi tuta abu uku kenan ko na farko yana so na biyu ana son shi na uku an bahi tuta na hudu Allah ya bahi nasara na biyar an masa addu'a idansa ya warke wa ya sami na falala a wani ranar babu wanda ya samu yasa ya ce a babin falalarsa ta fito ƙwarara in aka ce zo ka gaya mana falala aliyu bin abu talib karanta wannan hadisin ka ci gari insha Allah ta'ala asariyatul 20 matsala ta 22 fadlus sahabati fi dawkihim tilkal layla wa shughlihim an bisharatil fath yace wannan babin har wa yau yana dauke da falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi kwana suna tattaunawa ai a ce ga wata matsala za ta ba da aljanna ko za ta samar maka da kaudar Allah ko san Allah ka kwana kana tattaunawa wannan ya nuna cewa da gaske ne kana san Allah da gaske ne kana so Allah ya so ka kuma dama a cikin dubu ko a cikin ɗaruruwa aka faɗa aka ce kuma ɗaya za a bawa dole a ɗaya ne zai samu ɗaya ba zai samu ba so su wanda suka kwana suna yi wannan ya nuna cewa suna da falala kuma suna da jajircewa kuma haka ake so idan aka ce gobe a cikin wannan masallacin ana son mutum ɗaya ya zaman to mai kaza karka zuwa ka ce ai akwai wani akwai wani mukan ya dai mu koma baya musulunci bai taɓa son haka ba a gobe ana so wanda ya fi kowa kusanci da Allah za a bahi kaza ka ji kai ne dan ba a gane wanda yake kowa kusanci da Allah saboda kana surutu ko saboda kana jawabi ko saboda kana karanta Qur'ani ko saboda gohinka akwai taban sallah duk bai nufin haka wataƙila wanda ya fi kowa tsoron Allah wanda ya fi kowa rena kansa shi ya fi kowa tsoron Allah don haka ka sa rai kai ne shi ne abin da babin yake gaya maka duk wata falala aka faɗa ta musulunci ka ji kai ne har sai idan an zo an ce ba kai bane sai ka nemi wata yasa ukashe su da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare magana bai kalli ba cewa a gurin akwai Abubakar bai kalli akwai Umar bai kalli akwai waye ba ko ya ce udu Allah an yaj'alani minhum roki Allah sa ni cikin su aka ce kuma kana cikin su kuma har manzo Allah ya bar duniya abubakar bai samu irin wannan ba udu Allah an yaj'ala ni minhum babu sai dai aka ce masa abubakar fil janna shi ma ya samu tasa ta wani bangaren yasa duk falala da an faɗa sai kai ne taka as-salisatu wal 20 matsala ta 23 al-imanu bil qadari wannan babin idan an karanta zai sa mu ƙara imani da kaddara li husuli hali man lam yas'alaha saboda falalar da ta zo a babin ta samu ne ga wanda bai nema ba tunda hijiyar lokacin da aka yi lafiya yana kwanta bai da lafiya da safe da aka zo ba da tutar yana kwanta bai da lafiya ya nema kenan bai nema ba amma sai ga falalar ta samu ga wanda bai nema ba wa man'iha amman sa'a kuma aka hana wanda ya nemi ya samu din ai akwai da hadaddage sun sun zo a gaban manzon Allah bara mu zo gaba da Allah karka kare ni ni na fara zuwa ka ci kawo mutum gaba amma da manzo Allah ya juya ya juya bai ce aina Ali ibn Abi Talib wannan yake nuna maka cewa idan Allah ya kaddara naka ne zaka samu idan ba naka bane ko kwana kana sallah wallahi ba zaka samu ba yasa zaka ga ƴan siyasa su yi ta addu'a wasu in sun yi addu'a har sun hada da tsafi kuma sun fadi tunda galibin su in suka nema suna addu'a ko ba sa yi na suna tsafi ko ba sa yi kuma suna samu? ba sa samu so hi da ka yadda idan ka nema za ka samu idan ma baka nema ba ba za ka samu ba gwana onda yana ina yanzu ba yana lahira ba ya yi ƙoƙari kada ba awa da fitinsa ma hannu over ya riƙe gwarta kafin yada daga asibiti aka hana amma na asibitin aka ce ya mutu aka ce kuma kai loki eh yasa duk wanda zai fita kara nan gaba kare sa mai good luck kare sa mai loki ko kaza sake mai to a kan shi aka ce loki zo aka rantsar da shi yanzu shine gwamna kaga kenan duk yadda mutun yayi kokari ya ture ka akan abin da Allah ya rubuta naka ne wallahi ba zai ture ka ba kuma dan yayi fafutuka bai nufin kuma nasa ne zai amfana yanzu irin wace wahala ce ba a sha a takarar gwamna amma ya yi wahalar ya samu yana kan kujerar fiɗi ba saɗaɗa wanda ya ɗauko zo ka taya ni yanzu shi ne gwamna ya sa imani da ƙaddara wala in muka sa baya buƙatar mu tsafi baya buƙatar mu kauce hanya baya buƙatar mu zubda mutuncinmu duk abin da Allah ya rubuta naka wallahi naka ko mutum nawa ne yana zaune a ce in go kaiwa ne in go kaiwa ne in go kaiwa ne shi kuma yana zaune ba a bahi ba akwai wanda za a yi kada mu kullum mota in wane na wane ne har a ƙarin raba shi ba za a ba shi babur ba kuma wata hekara a sake yi ban da shi ya ka zace hekaran mu takwas da wane a ya raba mota ta fi ɗari amma bai taɓa bani ba kuma wallahi ba zai baka ba wanda yake karantar da kai a babin kaddara ka yadda in naka ne naka ne in ba naka bane ba naka bane ba arabi'atu wal 20 al'adabu fi qawlihi ala rislik akwai ladabtarwa in al'adab a wannan hadisin ana so mutun ya zamanto mai ladabi fi qawlihi ala rislik mun samu wannan ne a cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga abi dan abi dalib ala rislik a cikin tsanaki duk abin da za ka yi ka yi a cikin tsanaki da aka ko kiran ku aka yi kada ganka fafafafafa karkai wa ibadu rahmanu allazina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama in tafiya suke ana ganin alamun ladabi tare da su in magana suke ana ganin alamun ladabi tare da su a magana a gane ka a furici a gane ka a aiki a gane ka malaikai nuna mana cewa wannan babin akwai ladabi yasa dan kana neman nasara karka ce eh ku fita a guje da ba za ku samu kuma duk yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga adalabi yayi shi babu wani yaki manzon Allah da aka yi da hayaniya kusan shine komandan farko da ya nuna wa mutane ba a hayaniya a yaki kuma ana cin nasara da aka yi yakin badar hatta takobi sai kar azare ta ya dai sa su alayi inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus da manzan Allah ya shirya su ya jira su bayan addu'a ya ce kada kowa ya zare takofin shi yanzu ɗan tauri idan ya zare takofi daga gida hauka cewa ki sai ka jera ihu yana jijjiga ta in ba a yi wasa ba ga wani na ƙoƙari ya kwatanta zai goga ta a jikin shi amma yi manzan Allah ce kada kowa ya zare takofi a jikin shi ku tsaya idan sun iyo su kuwa sun zo dab da ku a lokacin ne za ku zare takofi lokacin da mutum ya ganka kana tsaye ya taho da ƙarfi lokacin da aka zo za ku haɗu da zarar takofinka ƙarfin zarowar da ƙarfin dokawar ya fi kowane lahani kuma bai san ba ina zai goce bai san ba ina za ka doka wannan lokacin laraba suka fara ganin wannan dubarar yaƙi sannan maza a sosu ya ga aliyu ɗan abi talib ta fi sannu a hankali in ka je karka far musu da duka da zagi da kaza a a ji sansaninka idan kun huta ai kaɗan aiki in ya je a gaya musu ba yaƙi kuka zo ba su fara yin imani in sun yi imani ku juyo in ba su yi imani ba ku nemi taimakon Allah ku yaƙe su wani ladabi kake nema sama da wannan wani addini da yake irin wannan yanzu kana so ka gane ba yahude duba abin da ke faruwa a gaza wanda suka yi laifi daban waɗanda ake hukuntawa daban mai am laifin masallaci mai laifin gidan gajiyayyu mai laifin asibiti mai laifin tsoho mai laifin yaro shi kuma za Allah ta yake in an tafi yaki ma banda tsoho banda yaro banda sufi banda malami banda su in yaki fa kuka taho manoma fa a ta'o manomi kun taho gumal ko kun tafi gari kaza za ku ci su da yaki to manoma da kuka tadda a bayan gari ba ruwan su yi manomi ba ruwan sa da rikici abin da yake nema kawai ya samu abin da zai ci ya samu abin da zai ciyar da wasu in kuka ta'o manoma to an shiga yunwa in ba ku gane ba matsalar mutum da aka ta'o manoma a Najeriya muka fada cikin matsala duk inda ake boko haram manoma aka yi target Borno North Central Far North Northwest duk inda ake domin a Najeriya nan ne ake boko haram yasa muka shiga yunwa gyada ta yi karanci shinkafa ta yi karanci dawa ta yi karanci masara ta yi karanci yasa dole mu fada cikin halin da muke ciki kuma ta kin surawa da niyya suka yi haka dan a jefa ku inda aka jefa ku kasar da take complementing abin da aka rasa ita ce Russia da Ukraine su ne suke yaki noman hatsin da ake na dawa na na hatsi da alkama a Ukraine da Russia duk duniya ba inda ake hatsin da suke noma yafi na Afirka gaba ɗayanta alkama da suke noma ta fi ta Afirka gaba ɗayanta to yanzu suna yaki suna harba missile wasu kuna an hana ku ku noma su can an hana su su noma amma duka wannan ka kalli ladabin manzon Allah babu wannan yasa hatta adalci na yaki wallahi na musulunci ba irin na sauran bane ba kuma na daga cikin batutuwan da duk masu rubuce rubuce yana da kyau su mai da hankalin su wajen irin waɗannan rubuce rubucen zaƙulo alfarmar musulunci akan sauran abubuwan da addinai suke da akwai ka ga yadda ake yaki ka ga yadda kamandoji suke ka ga makonojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zaka hada su su dama daga cikin komandodin arna za ka ga ai suna rufe ido daya wanda ya fara rufe ido daya a yaki wane ne an yi shiru ɗaya daga cikin sojojin isra'il shi ne aka ware wani ya fara rufe wannan idan wannan kyallon da ake sawa a rufe idan shi sojan isra'il ya fara yanzu kwamandoji sun maida shi kamar wani abu nan ne wai suka wannan kamar ba mutunci barna ce za a yi saboda wa ido ɗaya ne yake gani ɗaya ba gani saboda haka kawai wannan abin da ya gani yake gani amma kai in ka buɗe ɗaya ido biyu ɗaya akwai rahama ɗaya akwai hadafi to amma an yi rufe kawai hadafin yake kallo target ɗin shi kawai yake kallo Allah rufa asiri so akwai al'adab a cikin musulunci na haka karatun kitabul adabul mufrad ladabi ake karantarwa yana da kyau matuƙa da gaske as-sadisatu al-ishrun al-khamisatu al-ishrun ko ad-da'watu ila al-islam qabla al-qital wajibi ne a fara kiran mutane zuwa ga musulunci kafin a yake su as-sadisatu al-ishrun ta 26 annahu annahu mashru'un liman da'aw qabla zalika wa qutilu an shar'anta a yaƙi ga wanda aka yi musu da'awa kafin karan da aka zo kuma an taɓa yaƙi da su in aka tahi yaƙi kawai a yaƙe su dama ku abokan yaƙinmu ne mun saba yaƙi da ku mun taho ga mu mun zo baya buƙatar a sake mu tayar mutane kawai aka zo a cigaba da yaƙi as-sabi'atu wal 20 ad-da'watu bil hikma idan an tahi yin da'awa a yi ta cikin hikima yadda muka yi ta wuce baya liƙaulihi saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirhum bima yajibu alaihi ka ba su labarin abin da ya wajabtu akan shi karka ba kawai mutane wa'azi Allah yana da wuta ya balbalata sai ta cika ana halmin mazid halim talati wa taqulu halmin mazid to za su guje mata baka faɗa ba in ba higa wuta ina za a je aljanna faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz ya za a higa aljannar baka fada ba so an ka tahi da awa in ka ga mutane wuta to ga mutane da ba za su shiga ba in ka ga mutane aljanna ga mutane da za su shige ta ita ce hikima a cikin da'awa din akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi ba su labarin abin da yake wajibi ne na hakokin Allah cikin musulunci tauhidi ita ce mabudin aljanna sallah shugaban ayyuka zakka aiki tsakaninka da kai da Allah kuma aikin da bai suke bukata suke amfano a cikin aikin da ikama Allah as-saminatu al-20 matsala ta 20 al-ma'rifatu bi haqqillahi fil islam sanin haƙoƙin Allah a cikin musulunci karka ce kawai kai musulmi ne amma me haƙoƙin Allah a cikin musulunci ka san haƙoƙin Allah at-tasi'atu wal-20 wata asamina ko wannan kuma at-tasi'atu wal-20 sawabu mani tada ala yadayhi rajulun wahid ladan wanda mutum daya ya fahimci addini a hannun shi aka ce yafi masa alkhairi akan garken raguma as-salasun matsala ta 20 ko ta 30 alhalifu ala alfutya ana iya rantsuwa idan za a bada jawabi babu laifi idan zaka bada jawabi ka rantsi wata kila zaka wadanka fada ka ce wallahi idan na ga gobe kayi kaza babu lishi wallahi idan kai na ɗaya a jarabawa zan ma kaza babu lishi fa wallahi haka manzo Allah ya faɗa la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan a hay bude ta da fa ko yace fa wallahi na rantse da Allah da haka in ka zo da wani aiki cikin musulunci da mutane wakil za su ga girman sa to kafin ka sa shakku rantse musu da Allah musamman in sun saka wa mai cinikin rantsuwa bane ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin